إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه سافير الصبر وديتي سافير ɗaya ga watan Ramadan shekara ta dubu da da hudu arba'in uku, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin biyu ga watan Afrilu na shekarar miladiya ta dubu biyu da da ashirin biyu. wannan shine kaset na biyu da da tamanin uku, cikin jirgin kasusuwa na karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وند أكتسني لسنة ابن قيم الجوزية الشيخ الإسلامي رحمه الله لتاف زاد المعاد موسوعا لتاريه من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم komai da ruwanka ne dangane da tafarkin ma'aiki alaihi salatu wassalam da al'adunsa da yadda yake gudanar da mu'amalarsa da al'umma da sauran abin da ke da alaka da rayuwa da addini irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malamai suna jinjina ma ibn al-qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin ne a halin tafiya inda ya je kasar makka don aikin hajji nesa da littafansa nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ubangiji saka mashi alkhairi idan ba manta ba muna ci gaba da bibiyan wannan malami a inda yake mana tarihin fathu makka wato yakin bude kasar makka wanda Allah subhanahu wataala ya baiwa Annabi sallallahu alaihi wasallama nasara akan mutanen garin Makka ya ci garin Makka da yake bayan da muka gama jin wannan tarihi sai ya fara fitan mana da fa'idoji daban-daban a ciki har yazo kan wata mas'ala da ya ja numfashi akan ta ita ce mas'alar shin an ci Makka da yaki ne ko an ci Makka da sulhu za mu tashi a inda yake cewa wa aidan fa kaifa yakunu sulhan wa inna ma futihat bi ijafil kaili alkhaili war rikab ta ya za a yi ma a ce ainihin wato makka an ya an cita ne da sulhu wato da ruwan sanyi bayan sai da aka shigo da dawakai da mahaya walam yahbisillahu khayla rasulihi wa rikabihi anha kuma Allah ubangiji subhanahu wataala bai katange makka daga dawakai da mahayan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ba kama habasaha yawm sulhil hudaybiya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya katange Makka ya tsare ta bai bari dawakai da mahayan rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kai gare ta ba a ranar sulhi na hudaybiya fa inna zalika al-yawm kana yawm sulhi haqqan domin ta hudaybiya babu shakka ranar sulhu ce dan haka ba a bar sojoji sun karasa ba fa innal qaswa'a lamma barakat bihi domin wannan taguwa ta shi alkaswa lokacin da ta ainihin sunkuya ta yi goho ta yi gwiwa amin ƙalu sai suka ce khala'atil kaswa aka ce kaswa ta yi tutsu ƙala sai ya ce ma khala'at wa ma za ka laha bi kulukin a'a ba tutsu take yi ba kuma ba halinta ba ne haka walakin habasa ha habisul fi Allah wanda ya hana wannan giwa ta ashabul fili shiga makka shine ya tsare ta anan ba zai fita ta kai makka ba domin ba yaki Allah yake so ai ba thumma qala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ranar sulhu dibiya wallahi naran ida Allah la yasaluni qussatan yu'azzimuna fiha hurmatan min hurmati Allah illa a'taytumu illa a'taytuhumuha ya ce wallahi babu wata alfarma da za su roƙe ni babu wani plan da za su nuna mini babu wani tsari da za su gayyace ni akan a yi ittifaki a kansa matuƙar zai sa a girmama alfarma wannan ɗaki to zan amince ba ga ranar sulhu ke wa kazalika da ra'aqadu sulhi bil kitabi wa shuhud kuma sannan aka zo aka rubuta sulhu ga shaidu kuma aka yi a rubuce kowa ya sani a tarihance wa mahdari mala'in minal musulmi na wal mushrikina kuma akan idan tarin jama'a cikin mushrikai mutanen makka da musulmai muhajirun wal ansar radiyallahu anhu yace wal muslimuna yawma idin alfun wa arba'a a ranar hudaybiya musulmi mutum dubu ne da ɗari hudu fajara mithlu hadha sulhi fi yawm al wannan irin sulhu ya bayyana an san shi fajara mithlu hadha sulhi fi yawm al a ce irin wannan sulhu ya gudana a ranar fatu wala yuktabu a ce kuma ba a rubuta ba wala yushhadu alayhi babu shaida a kansa wala yahduruhu ahad babu wanda yaje inda aka yi wala yunqalu kayfiyatuhu washrutu fihi ko ba a ciro mana labarin irin yanayin sulhu da sharɗan da aka fa a ciki ba hadha min al-mumtani'i al-bayyin imtina kaga wannan a fili yake cewa ba zai yi ba wa ta'ammal qawluhu malam yace tsaya ka kalli fadin sa da yace inna allaha habata an makkatal fila Allah ya tsare makka daga giwa wa sallata alaiha rasulahu wal mu'minina sannan Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam dama akan makka da shi da mu'minai kaifa yufhamu minhu anna qahara rasulihi wa jundahu wa jundihi al-ghalibina li ahliha a'azzaba من قهر الدين الذي كان يدخلها في عليهم علوة wannan zai nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sojojinsa wanda suka ci galaba to karfin da suka samu na karya kashin bayan mutanen makka da cin nasara akan su yafi akan karfin da giwan nan ta so ta samu na shiga makka fahabatahu anhu in ba dan Allah subhanahu wataala ya tsare giwan ya hana shiga ba wa sallata rasulahu wal mu'minina alaihi amma Allah subhanahu wataala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu'minai dama akan kasar Makka fa fatahuha hatta fatahuha anwatan ba'd al-qahr suka ci kasar da yaki bayan sun fi karfin mutane wa sultanil anwa da karfin tuwo suka ci ta wa idlalil kufri wa ahli aka kaskantar da kafirci da mazuwa kafirci wa kana zalika ajalla qadaran wa a'zama khataran wa azhara ayatan wannan ya fi ainihin girman alƙadari ya fi girman abin nan abin ban mamaki kuma ya fi aya mabayyaniya wa a tamma nusratan kuma ya fi ba da cikakkiyar nasara a ce an shigo ne da ƙarfi suna ji suna gani kowa ya ta kan shi aka ba su ainihin wato amnesty aka ce wanda ya kaza kaza ne wanda ya kaza kaza ne wannan ya fi gwada cewa da gaske an ci su da yaki malam ya ci gaba da cewa wa yamna'uhum sultanul anwa وإذها وظفرها في أعظم وعلى كلمة من أن يدخلهم تحت رق الصلح wannan ya fi girma fiye da ya shiga garin su cikin sauƙin hali da sauƙin al'amari inda sulhu aka yi wa kafirahil aduwi shuruɗi inda sulhu aka yi kafiran za su zama suna da dama su ma su ce to mu ma kaza muke so a yi ga namu sharaɗin wa yamna'uhum sultanul anwa وعزها وظفرها في أعظم فتح فتاه على رسول صلى الله عليه وسلم amma saboda yaki ne aka ce su da shi ba su da katabus ba mu da suka ce ga wani sharadi ko ga wata bukata ta su sai dai suna ta roƙon a yafe musu ai musu sassauci ai musu rahama wa azabihi dinahu wannan fatu wanda shine mafi girma da Allah ya baiwa manzansa kuma ya daga addinin sa waja alahu ayatan lil alamin Allah ya sanya wannan buɗi ya zama a aya ga dukkanin talibai qalu malam yace malaman suka ce wa amma qaulukum kuma su cewa innama futihat anwatan an bude kasar da yaki ne innaha law futihat anwatan wato yanzu ya gama bada amsa zai sake dauko wata shubha ya bada amsa akan ta masu cewa masu inkarin cewa makka an ci ta da yaki sai su sake cewa to ku masu cewa an ci makka da yaki da a ce an ci ta da yaƙi ne la usimat bainal ghalimina ai da an raba ƙasar makka a tsakankanin sojojin fa hadha mabniyun ala anna al-ardha dakhilatun fil ganaim allati qasamaha Allah subhanahu bainal ghalimina ba'da takhmisiha wanda zai faɗi wannan magana sai a ce mishi wannan magana ta ka amsarta za a gina ta ne karkashin kasancewar shin idan an ci wata ƙasa da yaƙi abinda aka samu na dabbobi da bayi da kuɗaɗe da suturu da makamai da ababen hawa wato al'amwalin mankuda su ne movable abin nan treasure dukiya wanda za a iya za a iya matsawa da ita shin su kadai ne ganima ko ku hadda shi kanshi birnin garin da gonakin da gidajen za a rarraba su a baiwa sojojin to akwai wanda suke ganin cewa hadda ƙasa da filaye da feguna da gidaje da masana'antu da coci-coci da, da, da kwazazzamai da rafuka duka da ƙoramu komai sai an raba shi ne ce za a sa ta ne mabniyun ala annal arda dakhilatun fil ganaimi ƙasa tana cikin ganima Allah ce ka sama Allah subhanahu bainal ganimin wanda Allah da kanshi ya raba tsakankanin masu ganima sojoji ba a da tahmikiha bayan an cire ɗaya bisa biyar na ainihin gwamnati wa jumhuru sahabati wal a'immati ba'dahum ala khilaf zalika amma dai jumhurin sahabbai da limaman musulunci a bayan su to wannan fatawa ta saba wa abin da suke akai su suna ganin cewa banda kasa wa annal arda suna cewa lalle ita kasa laysat dakhilatan fil ganaim allati tajibu ismatuha ba ta cikin ganima wanda yake ya wajaba a raba tana cikin ganima din yes amma ba dole bane a raba a ba kowa nashi wa hadhihi kanat siratul khulafa'ir rashidin kuma rashin raba ƙasa da gidaje da gonakin garin da aka tada a yaki wannan ya kasance shine tafarkin halifofin nan guda hudu radiyallahu anhum ajma'in abubakar wa umar wa uthman wa ali a lokacin futuhat ɗinsu فإن بلالا وأصحابه لما طلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقسم بينهم الأرض التي فتحها عنوة وهي الشام وما حولها أظامنا سيدنا عمر كما يدى مكسني أنت قصة الشام ليأتي daga cikin sojojin da suke wannan jihadi akwai Bilal ibn Rabah wannan babban sahabi ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu an Bilal to da Bilal da wasu mutane sai suka ga cewa su ba su yadda a raba ganima banda gidaje da gonaki ba sai suka aiko da request da neman su a gurin sai na umar cewa ya raba ƙasa ya ba su rabansu ƙasar da suka ci da yaƙi wa ma haula da abin da ke kewaye da sha wa qalu lahu suka ce khumsaha wa qasimha ranka ya dade ka cire ɗaya bisa biyar na gwamnati ka ba mu sauran namu ne karaba mana fa qala umaru umar yace hadha ghayrul mali yace a a kasa ba dukiya ce da za a raba suka ce su kuma sam ba su yadda ba walakin ahbisuhu fai'an yajri alaikum wa alal muslimin yace ni na ga dacewar gwamnati ta rike kasar ta zama duka ta ce kada a ware a ce wannan fegi kaza daga wuri kaza na wane wannan gida wannan koraba wannan layi na wane ne a cikin sojojin nan a bari duka ƙasar nan ta musulunci ce kowa ya ci moriyarta a cikin musulmai baki ɗaya su yi tarayya a cikin moriyarta faƙala bilal wa ashabuhu radiyallahu anhu da bilal da jama'ar da suke da wannan ra'ayin suka ce a a a qasimha bainana ranka yadda ba za mu yadda ba sai ka raba mana kasan suka yi ta jayayya da shi ya kasa gamsar da su suka kasa gamsar da shi faqala umaru sai sai na umar ya ce Allahumma kfini bilalan wa zawihi da ya rasa da sai ta gano ya da ya ce ya Allah kai mini maganin bilalu da shi da waɗannan mutane na rasa yadda zan yi su da ya wannan addu'an malam ya ce fa ma halal haulu wa minhum ainun tatrif shekara bata zagayo ba duk suka mutu duk wanda ke cikin wannan rigima sai na umar ya mishi wannan addu'a ko suke ta mutuwa mujabud da'awa ne da shi shi ne bai ce Allah ya kashe su cewa ya Allah ka mun maganin su to Allah cikin hikimar sa ya ga maganin shi da zai musu kawai shine tiya kashe su sai suka yi ta mutuwa sun fi su 20 suka yi ta mutuwa wannan kuma kisa ce jama'a tabbatacciya kamar yadda al-Imam Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam ya ruwaito ta cikin kitabul Amwal wa min tariqihi Zanjawayn shi ma ya ruwaito ta haka Ibn Asakir a cikin tarihu Dimashqa haka al-Imam ainihin Abu Nu'aym a cikin afwan al-Imam Ahmad a cikin Fadailus Sahaba da Imam al-Baihaqi shi ma a cikin sunan dinsa kuma asalin kissar tana cikin Sahih Bukhari a cikin asalin kissar Umar ne yake cewa wallazi nafsu Umara bi yadihi na rantse da ran wanda da wanda ran Umar yake hannunsa laula an atruka nasa babbanan ba dan kallaban mutane babu komai a hannunsu ba yace la qasamtuha dogor latta ce dogor huduba ce yace ba dan in aka rabe gari gaba daya a ce kamar kasar Sham da Shams da Dimashqa da Baitul Maqdis da sauran garuruwan nan a ce da an raba shi ganima ga sojoji to za a wayi gari mutanen da za su zauna a garin musulmai bayan waɗannan ba su da wurin zama ko a wayi gari wani ya cinye gadon duka garin ko anguwa guda ga baki ɗaya sai zama akwai wato abin nan tadawuli na ƙasa a hannun wasu ɗan tsirarin mutane kai la takuna zulatan bainal agniya minkum da aka ce sai sai na Umar ya ga a'a a bar garin gabaki daya kowa ya zauna a inda yake in ya mutu gidan shi ƴaƴan shi su gada in yana so ya siyar waɗanda yake so ya siyar ko ya kyautar ko ya ba su zauna amma a kwace mutane sun musulunta gaba ɗayan su a kwace duka gidajensu a ba waɗanda suka shigo garin sai zama su ba su da gidaje ba su da wurin gaba ina za su shiga ko mun gane sai Umar ya ce ba zai raba ba da suka matsa mushi musu wannan addu'a Allah ya ta musu dauki dai suna mutuwa saboda sayyidina Umar mujabud da'awa ne yana daga cikin mutane waɗanda Allah yake karban addu'a su akwai al-Imam Ibn Abi Dunya yana da littafi wanda ya tarihin ire-iren waɗannan mutane sunan tafin kenan mujabud da'awa cikin salaf akwai mutane masu masu kaifin bakin da inda sun yi addu'a sai a ganta kamar yankan wuka Allah ya gafarta musu malin ya ci gaba da cewa kazalika jara thumma wafaqa sa'iru sahabati radiyallahu anhu umara radiyallahu anhu ala dalika sauran sahabbai suka amince da wannan ainihin wato policy na Umar akan haka wa kazalika jara fi futuhi misra wal iraqi wa ardi faris haka nan kuma sauran futuhat da suka biyo baya kasar misra kasar iraqi kasar farisa duka a haka Umar ya gudana wasairin biladin da ke fuki hata amurwatan sauran kasashen da aka buɗe su da ƙarfin tsiya ya ce lam ya kasin min halkula faƙon rashidu na ƙaryatar wahida babu wani halifa da ya raba ko da ƙauye guda ya baiwa masu sojojin a matsayin ganima malam ya ce wala ya subu an yi ƙala inna husa tsaba nufusun kada wani ya ce a ai umar ya lallashe su ne har sun haƙura ba wai sun ki bane a ya lallashe su ne sun hakura wa wafaqa wa wa waqafaha bi ridahu kuma ya ya ainihin wato yi waqafin kasar da yarda su wannan ita ce magana al-Imam Shafi kuma da ke cikin al-Ummu nasa a cikin juz'i na biyar daga Shafi na 687 shine yake ganin cewa abinda za a ce shine a an nemi yardarsu kuma sun yarda asali ya kamata a raba ne a basu amma maimakon a raba sai aka samu consensus aka nuna musu cewa to an raba kasar nan kaza kaza kaza kaza kuma sai suka hakura yace to kar a ce haka fa innahum qad nazaruhu fi zalika domin ai mun ji a tarihance sun yi jayayya da shi akan haka wa huwa ya aba alaihi suna cewa ya raba yana cewa ba zai raba ba wada'a ala bilal wa ashabi gashi ma har muka jiya musu addu'a yace Allah ka mun maganin su radiyallahu anhu wa kana allazi ra'ahu wa fa'alahu ayna sawabi wa mahda tawfiq dama kuma wannan abu da Umar ya aikata shine tsantsar daidai shine ya dace in law usimat domin da an rabe kasan nan da tawarataha warasatu ulaika wa aqaribu da ƴaƴa da jikoki da mazowa sojojin nan su za su taga dan kasashen nan fa kanat alqaryatu walbaladu tasiru ila imra'atin wahid da ana nan wata rana za a waye gari wata anguwa gaba daya ko wani gari gaba daya ko wani estate gabaki daya ya koma mallakan wani kankanin yaro ko wata mace kwaya daya aw sabiyin sagir wal muqatilatu la shay'a bi aidi sai zama sauran sojoji babu komai a hannunsu fa kana fi dalika a'zamul fasadi wa akbaru to wannan zai kawo barna mai girma wa hadha huwa alladhi khafa umar radiyallahu anhu min shine abinda umar ya tsorata Allah ya kara masa yadda fa waffaqahu Allah subhanahu li tarki qismat al-ard sai Allah ya dace da shi zuwa ga kin raba kasa waja'alaha wafqan ala al-muqatila ya dakatar da kasar ta zama gaba ɗaya ta dukkanin sojojin ne tajri alaihim fai'uha za ku gara ku hala tajri alaihim fai'an ne ko to asalin nuska mai kyau ta rubutun hannun tajri alaihim faiquha ne wato dukkanin abin da aka samu na riba kasar yana gudana gare su hatta yin zuwa minha akhirul muslimin har ainihin karshen musulmai su yi yaki daga wajen wa zaharat barakatu ra'ayi wa yumnu wannan ra'ayin na Umar ya bayyana cewa ra'ayi ne mai albarka ya bayyana al-islami wa ahlihi ga musulmai da musulunci wa wafaqahum jumhurul a'imma da ka daukacin al'ummar musulunci malaman musulunci suka amince da Umar akan wannan fatwa malami ce wa khalaf sannan sai malamai suka yi sabani kuma har ila yau fi kayfiyati ibqa'iha bila kisma in an ce za a bar kasar ba za a raba ba to yaya ne yanayin rashin rabawa fa zahiru madhhabil imam ahmada wa aktharu nususihi على أن الإمام مخير فيها تخيير مصلحة لا تخيير شهوة إذا أكت قصاد ياكي مسلمين سكتون قريد ياكي الإمام أحمد بن حنبل أفتوسى كمان دي كتكين مسائل أنسى دا رواية أنسى عبد الله دا تيم مسائل أن دي دا رواية الكوسج da kuma a cikin al-mughni na ibnu qudamata a cikin mujalladin sa na hudu sai suka ce imamu ahmad ibn hanbal yana ganin cewa shugaba na musulmai limami sultanin musulmai halifansu yana da yancin ya raba ta ya bacce yadda ya ga dama amma ba bisa san rai da sha'awar rayuwarsa ba bisa abin da ya dace alal misali a ce to shikenan za a bar ƙasar nan gaba ɗaya a yi take kowa ya ci gaba da zama a inda amma waɗanda suke cikin gidajensu wanda ba musulmai ba za su dinga ba da kuɗin jangali ga musulmai masu amfani da gonaki za su ba da kuɗin gonaki ko kuma za su dinga ba da kaso kaza na ainihin wato abin da suka samu na mahasulat sai a sa a baitul mali ko kuma ya ce za a ba su dama su zauna na shekara kaza daga nan kuma kowa sai ya yi renewal ɗin residency permit ɗinsa ya dai saka dokar da yake ganin ta dace da maslahar musulmai fa in kana al-aslahu lil muslimina qismataha qasaba in ya ga dacewa ya raba wa musulmai sai ya raba ta wayin kana al-aslu an yaqifaha ala jama'ati in kuma yana ganin ya wakafinta gaba ɗayan sa gare su wakafaha sai wakafinta wayin kana al-aslu qismat al-ba'd waqf al-ba'd in kuma yaga cewa to inda babu gidaje to a raba gonaki kenan ko inda ke kusa da rafuka wanda suke wato fadamu za su fi albarka za a yi noman rani da damuna to a rabe shi ko kuma anguwa kaza da anguwa kaza za a raba amma anguwa kaza da anguwa kaza ba a basu ko wuraren da suke na kasuwanci kaman kasuwanni da plazoji da shaguna da sauransu ya dai abin da yake ganin maslaha ga musulmai fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa'ala al-aqsam ath-thalatha domin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi dukkanin abubuwan guda uku fa innahu qasama arda quraiza da annabi sallallahu alaihi wasallama yace banu quraiza mun ji a baya ya rabe wa musulmai kasansu wan nadir da kadda da anguwannin banu nadir wata raka kismata makka kaji makka ita kuma ya batta wa qasama ba'da khaybara sannan wani sashe na khaybara kuma ya rabe shi wata raka ba'daha lima yanubuhu min masalil muslimina sauran bangare na khaybara ya bar shi ga abinda ka iya bujurowa na maslahan musulmai wa an ahmada riwayatun saniya baya ga wannan fatawa akwai kuma wata fatawa ta biyu daga Imam Ahmad ibn Hanbal da aka ruwaito a daidai wannan wajen wanda take cikin annawadir wa ziyadat annaha tasiru waqfan bi nafsi dhuhuri wal istila'i alaiha cewa da zaran an ci nasara an shiga kasan to automatically ta zama ainihin wato waqfi ghaira an yunshi al imam waqfaha ba sai sarki ya faɗa ko ya ba da wani a oda cewa na yi waƙafin ƙasar nan ga musulmai ba wahiyya mazhabu malikin wannan fatawa ita ce mazhabin ba malik wa anhu riwayatun salisa malam yace har ila yau daga ahmad ibn hanbal akwai fatawa ta uku annahu yuqsimuha bainal ghanimina kama yaqsimu bainahumul manqula za a rabe ta ga sojoji kamar yadda ake rabe abin da yake ana iya matsawa da shi na dukiyoyi illa an yatruku huquqahum ma'a minha sai in sune suka ce mun yafi haƙin wa hiya mazhabu shafi'i wannan shine mazhabin shafi'i da muka ji a baya muka ambata daga al-ummu mujalladi na biyar wa وقال أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمة الله عليه وعلى الجميع يجي الإمام مخير بين القسمة shugabana da zaɓi ko dai ya raba wa baina an yi ƙirra arbabaha fi habil kharaji ko kuma waɗanda suke da mallakan waɗannan dukiyoyi a ban musu dukiyoyinsu amma za su biya haraji wa baina an yujliyahum anha ko kuma ya kore su su baggarin wa yunfida ilaiha qauman akharina ya ɗebi wasu ya zuba a cikin gidajen yadribu alaihimul kharaja ya sa musu haraji gidajen sun zama na gwamnati wanda aka dama a bashi ya zauna ya biya tax in ba ga dama ba a kore shi a sa wanda aka yafi cancanta shi ma ya biya wannan magana tana cikin littafin sharhu ma'anil asar na imam tahawi mujalladin sa na uku haka nan da littafin al-asl shaybani a cikin juz'in sa na bakwai walaysa hadha alladhi fa'ala umar radiyallahu anhu bi mukhalifin lil qur'an malam yace abinda umar yayi na kin raba kasashen nan bi saba al-qur'ani ba فإن الأرض ليست داخلة في الغنائم التي أمر الله بتخميسها ومن دي أنك كلا القرآن أتكين بيان القرآن بنونة شوى كساشي جدا جدا أمبواني دا قولكي سنة تكين أبند ذا أي تخميسي أترك أي بسبير وكسمتها أربع ولهذا قال عمر إنها غير المال ذاك عمر يتي بادوك يتي تربع وابا يتي ويدل عليه أن إباحة الغنائم لن تكون لغير هذه الأمة abinda zai gwada maka wannan shine dama ita ganima ba a halarta raba ta ba da cin ta ga wata al'umma ba sai al'umman mu dama can al'umman baya ba a halarta musu ba kamar yadda muka sani a cikin hadisi za mu zo mu ji hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin bukhari da muslim yake cewa yace a kama qala sallallahu alaihi wasallam fil hadisi muttafaqi ala sihhatihi hadisin da bukhari da muslim suka rawaito annabi yace wa hilat liyal ghanaimu wa lam tahilla li ahadin qabl an halarta mana ganima amma ba ta halasta ga wani gabanin ni ba wa kad ahallallahu subhanahu al-ardh allati kanat bi aydil kuffari liman liman qablana min atba'i rusul kuma Allah ya halasta kasar da take ga kafirai ga waɗanda suka bi annabawa kafin mu kaga tunda ba halasta musu ganima ba amma kuma aka halasta musu ƙasa yaron da ƙasa ba ganima ba shi ko mun gane istinbadin yace rastaulau alaiha anwa in suka ci gari da yaƙi kama a hallaha li qaumi Musa kamar da Allah ya halasta wa banu Isra'ila mutane annabi Musa alaihi salam fali hadha qala Musa li qaumi shine Allah yake ba mu hikayar fadin annabi Musa da yace ya qaumi dukhulul ardh al muqaddasata allati kataba Allah lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin ya ku waɗannan al'umma tawa inji Musa alaihi salam udkhulul ardal muqaddasa ku shiga wannan ƙasa mai tsarki al muqaddasa ay al mutahhar kidan aka ce misali al malikul quddus ay al malikul qahir haka in ka ce misali bil wadi al muqaddas tuwa ko bil wadi al mutahhar ina fata mun gani to yace ku shiga wannan ƙasa mai tsarki ce ƙasar sham allati kataballahu lakum wadda Allah ya ainihin wato kaddarta muku cinta da yake wala tartaddu ala adbarikum kar ku sake ku juya daga barin da'a ga Allah in kun yi haka fatan qalibu khasirina za ku juya cikin asara kaga waɗannan al'umma ba halasta musu ganima ba idan sun yi yaki za a tsara ganima gabaki daya wuta ta sako daga sama ta kona ta alamar cewa sun yi yaki da Allah ya karba babu wanda ya gudu amma kuma ƙasar kafirar sai aka ce su shiga kaga ita ba ganima bace ke fa Musa wa qaumuhu qatalul kuffara wa sawlu ala diyarihim wa amwal annan Musa da da mutan ummarsa sun yaki kafirai sun ci nasara akan su sun mallake gidajen su da dukiyarsu fa jama'ul ganaima sai aka tara dukkanin dukiya thumma nazalatin naru min as-sama'i fa akalatha sai wuta ta sauko ta ainihin wato cinye wannan ainihin a a dukiya yace a wasakanu al-ardh wad-diyar amma suka ci gaba da zama a gidajen da wannan kasashe walam yuharrim alayhi walam yuharram alayhi ba haramta musu ba fa ulima annaha laysat min al-ghanami sai aka gane cewa lalle ba ganima bace wa annaha lillahi yurithuha man yasha ita ƙasa ta Allah ce yana gadar da ita ga waɗanda ya ga dama da yake kamar da yake cewa wa qalu alhamdu lillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-arda zuwa ƙarshe a cikin fatul zumar ko da ire-irenta kaman wa awrathana al-qawm alladhina kanu yusafuna masharik al-ardi wa maghariba allati barakna fiha da ire-irensu cikin suratul a'raf al-muhimmu shine ita ƙasa ta Allah ce yana gadar da ita ga waɗanda ya ga dama to kaji wannan bayani da yake take kokarin tabbatar da cewa dukiyar ganima a cikin ta banda ƙasa abubuwa ne da suke mankula ita dukiya ita ƙasa an an cike da yaki to dukkanin al'umma da suka ci wannan jihadin su suke da tarayya a mallakar ta ba rabe ta za'i sai ce fasl wa amma makka ita ko makka a keɓance al'amarin garin makka a keɓance fa inna fiha shay'an akhar akwai wata khasiyya wata mas'ala ta musamman ta shafi garin makka yamna'u min qismatiha wanda zai hana arabe makka walau wajabat qismatu ma adaha min alqura ko da a ce mun yarda cewa wajibi ne a raba sauran garuruwan da aka ci da yaki amma makka za a mu'amalance ta da mu'amala ta daban yace wahiya annaha la tulaku so ita makka ba a mallakarta fa innaha darun nask domin gidan ibada ce wa muta'abbadul khalq wurin ibadar bayin Allah ne wa haramur rabbi ta'ala kuma wuri ne mai alfarma da Allah ya zaba allazi ja'alahu lin-nasi sawa'an al-akif fihi wal bad wanda Allah ya sanya shi ya zama daidai wa daida tsakankanin mazaunin garin da ba kauye ba ko wanda ya zo shine sawa'an al-akif ay al-muqim walbad ay albadi dukkanin suna da tarayya wajen amfani da manasik wajen ibada suna da tarayya wajen girmama wajen da ganin darajarsa yace wahiya fahiya waqfu min Allah ala alamin ita Allah ya riga ya tsare ta ta zama ta talikan bayi gaba daya wa hum fiha sawa'un suna da daidaitan wato masalih akan ta wa mina munaqu man sabaq ita kuma mina wato abin nan ne muna wurin zama ne bugire ne na man sabak duk wanda ya riga zuwa shi sa har yanzu ba a yadda a yi gidaje a Mina ba har yanzu sai dai a yi tanti har yanzu fiye da shekara dubu da ɗari biyar filaye ne duk an zo aikin haji sai dai a kafa tantuna tamfarari rumfuna ba a yadda a yi gidaje ba saboda duk da yake wannan hadisin zamu zo mu ji yana da yana da yar matsala a wajen isnadin sa in ya ambace shi a gaba za mu ɗan yi tsokaci akai insha Allah قال تعالى الله يجي إن الذين كفروا يسدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآكف فيه والبات الله يجي للي وأن سكي كافرشي سكي كتنجي تفركين الله da kuma suke ainihin wato a kokarin yin kafircin da katange tafarkin Allah da kawo matsala ga masallacin nan mai alfarma allazi ja'alnahu lin-nas wanda musu Allah da Allah madaukakin sarki muka sanya shi ga mutane sawa'an ya zama daidai wa daidai al'akin fihi wal bad tsakanin wato dan kauye da dan birni tsakanin mazaunin garin Makka da bako kowa na da haƙƙi daidai wa daidai wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin yuzikhu min azabin alim wanda duk zai yi nufin ya kawo karkata da zalunci a cikin garin Makka Allah ya ce za mu dandana mashi azaba mai radadi wal masjidul haram huna abinda ake nufi da masallaci ne alfarma anan almuradu bihi alharam kullu dukkanin harami ake nufi ba iya wurin sallan ba ka kauli ta'ala kamar da Allah yake cewa innamal mushrikuuna najasu fala yaqrabu almasjid alharam ba'da amihim hada lalle kafirai mushrikai ne mushrikai abin najasa ce wato najasa ce ma'anawiyya Allah yake fala yaqrabu almasjid alharam ba'da amihim hada haramun ne a basu su zo kusa da masallaci mai alfarma daga wannan shekara fa hadha al-murad bihi al-haram kullu wannan ma abin nufi shine dukkanin kasar makka haramin makka gabaki daya wa qawluhu subhana da faɗin Allah da yace subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa sarki ya tabbata ga Allah ubangiji wanda ya tafiya da bawansa cikin dare من المسجد الحرام daga masallaci mai alfarma ila al-masjid al-aqsa zuwa ga masallaci mafi nisa wa fi sahihi ya zo a cikin sahih annahu usriya bihi min baiti ummi hani cewa an tafi da shi ne daga gidan ummu hani ba daga cikin farfajiyar ka'aba ba wannan maganar da malai ya faɗa akwai sarƙaƙi a kanta na farko a bisa islahin da muka sani a ilimi idan aka ce wa fi sahihi yana nufin a cikin bukhari wannan maganar ba ta cikin buhari batata wannan sakin alƙalami ne na malam Allah ya gafarta mishi wannan wahami ne daga gare shi Allah ya mashi rahama wannan magana buhari ko muslim ba su fitar da shi abin da yake cikin buhari da muslim shi ne hadisai guda biyu game da wannan mas'ala hadisin abu zarrin al-ghifari wanda yake cewa usriya bihi min baitil min al-masjid da kuma hadisin Malik ibn Sa'as wanda yake cewa usre bihi min baitihi amin an dauko shi daga gidansa aka zo da shi masallacin daga masallacin kuma aka tashi shi sama hadisin Abdullahi ibn Sa'as amin Malik ibn Sa'as wanda yake cikin Bukhari da Muslim shi yake da cewa daga masallacin wancan kuma na Abu Dharr ne yake da cewa daga gidansa ne sai zama an hada su da cewa mala'ikun sun dauko shi daga gida suka taho da shi abin nan masallaci kamar da kasan zaka tashi a jirgin sama ba da gidanka zaka tashi ba ko zaka je airport ko zaka shiga mota zaka je ainihin tashan mota sai suka dauko shi daga gidan shi suka kawo shi masallaci daga nan suka tashi shi amma wannan abin da ya shahara a kissa ta ainihin tarihi da sira cewa daga daga daga daga gidan ummu hani'in yar uwarsa din nan ko kace gwaggwansa wannan bai tabbata ba domin ya zo ne a cikin littafin sira da magazi ta ibn ishaqa da ibn hisham da limamu tabarani ya ruwaito kuma isnadin yana da rauni kwarai akwai wani abdul a'la ibn abil musawir wanda malaman hadisi suna kallon shi a matsayin abun watsi haka abu ya'la shi ma ya ruwaito a cikin musnadinsa a cikin isnadin shi akwai abu salih bazam wanda shi ma da'ifi al-imamu Al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari mujalladi na bakwai ya tattauna akan wannan mas'ala ya tabbatar da waɗannan misalin da aka ambata nan. Zaka wannan kuskure ne na hannu ya samu malam Allah ubangiji ya gafarta masa. Yace annahu usriya bi baiti ummul ummi hani wa qala ta'ala kuma Allah yace zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Wannan ga wanda aka ce azumi kaza da kaza idan bai samu hadaya ba to zai yi azumi ne guda uku ko fa sai mu salatu ayyam fil hajji wa sab'atin daradat zai yi uku a harami goma a garin su in ya koma sai Allah ya ce wannan ga wanda iyalansa ba a nan suke zaune ba iyalan shi ba a masallaci mai alkama suke ba kaga ai ba ana nufin iyalan shi suna cikin Ka'aba bane a suna cikin garin Makka duk sai aka kira shi da suna masallaci mai alfarma yace walaysa almuradu bihi hudura nafsi mawdi'i salati ittifaqan duk wadannan da aka ce masjidul haram masjidul haram ba sa nufin wannan wurin sallar da ka sani a cikin Ka'aba wa inna ma huwa hudurul harami da aka ce hadirul masjidul haram wato su zama suna kasar Makka wal qurba minhu suna kusa da shi wasiyaqu ayatul hajj tadullu ala zalika siyakin ayar suratul hajj wacce da yace wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim duk wanda ya soye wata barna a cikin haramin makka zamu mishi azaba barnan nan ba sai in ya je yayi ta a cikin ka'aba in yayi ta a dukkan sassani da anguwannin makka da inda yake cikin haramin makka ya cancanci wannan azaba hadha la yaktasu bi maqami salati qat'an bal al muradu bihi al haramu kullu abun nufi harami gaba ɗayansa shi lafazin al masjid al haram din yakan zo da wannan ma'ana mai fadi kuma yakan zo da ma'ana wacce take ba wannan ba fallabi ja'alahu lin-nasi sawa'an al-akil fihi wal-bad abinda Allah ya sanya wa mutane cewa kowa da dan kauye da dan birni da bako da mazauni suna da tarayya akai huwal ladhi tawa'ada man sadda'a shine dai kuma abinda Allah subhanahu ta'ala ya jan kunne ya alƙawarin azaba ga wanda yaki ga wanda ya tara mutane daga zuwa wasu wa man arada al-ilhada bi zulmin bi zulmi fihi shine dai kuma Allah ya yi alƙawarin azaba ga wanda ya so yayi barna da zalunci a ciki fal haramu wa mashairuhu kasafa wal marwati wal mas'a wa mina wa arafa wa muzdalifa la yahtassu biha ahadun duna ahad yace kaga harami da wuraren ibada kamar safa da marwa da wurin sa'ayi da mina inda ake kwanakin nan da arafa inda ake tsayuwa ranar tara ga wata da muzdalifa inda ake zuwa ranar takwas ga wata ɗin nan duk waɗannan wuraren babu wanda yake da cancantan ya mallake su ɗayan bai mallaka ba bal hiya mushtaraka bainan nas mutane ta da tarayya akan ta id hiya mahallu nuskihim wa muta'abbadi domin wurin ibada ne wurin aikin haji fa hiya masjidullahi masallacin masjidun minallahi masallaci ne daga Allah wa qafahu wa wada'ahu li khalqi Allah ya dakatar da shi daga asiya ko a mallaka kuma ya bar shi ga halittu da bayansa wani hazam tana annabi sallallahu alaihi wasallama an yubna lahu baitun bimina an roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya bari a gina mishi gida a Mina sai ya ce a a yuzilluhu min al-harr saboda gidan ya tare shi daga zafin rana sai ya ce a a ba zai yi ba wa kala yace Mina munaqu man sabaq ita Mina to ta wanda ya riga zuwa ne wanda ya riga zuwa ya kafa tantin shi a inda ya samu wuri wannan hadisi al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Darimi da Hakim sun ruwaito shi haka na Ibn Khuzaima al-Imam Tirmidhi ya hassara shi sai dai malamai sun yi mishi jayayya akan wannan hassarawa daga cikin su akwai Ibn al-Qattan a littafin shi Bayanul Wahmi wal Iha haka nan Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin a cikin takhrij na Abu Dawuda wannan babban kenan hakanan a zamu ga cewa al-Imam Ibn Khuzaima ya zo fitar da hadisin yayi ishara zuwa ga rauninsa a bisa al'adarsa a inda yake cewa babun nahyi an ittisari al-manazil bi Mina babun da ke bayani akan hana wani ya mallaki gida ya gina gida a Mina yace yace in sabata al-khabar in hadisin ya inganta fa inni lastu a'rifu musaika yace domin ni ban san musaikatu ba wata mata da ke cikin isnadin mai suna musaika tabi'iya ce da take yin aiki na wanke-wanke da sauransu haka a gidan Aisha to ba san ta ba ba ta da mai riwaya sai danta guda daya shine yake riwaya kadai daga gare ta shine wani mutum da yake ce ma Yusuf ibnu Mahak al-makki shine kadai danta da ya riwaya daga gare ta kaga ta zama majhulul hali kenan a kuma malaman hadisi yace fa inni la arifu musaika bi adalatin wala jarhi ban san an amince ko an soke ta ba yace a a yace a walatu ahfadu laha rawiyan ko ban san wani ya riwaya daga gare ta ba illa ibnuha sai danta haka ibnu kuzaima ya faɗi kaga shi ma ya ishara zuwa ga raunin hadisi dama yakan yi irin haka yace babun da ke dani akan kaza sai yace in hadisin ya inganta a cikin babukansa ibn kuzaima yakan yi haka almuhimmu wannan hadisi mahallin nazari ne a gun malamai a duk da yake wasu malamai daga baya suna ganin yahtamilu tahsin ana iya a inganta a kyautata shi saboda duk da wancan mai riwaya yusuf ibn mahak shi kadai ne ɗalibinta amma faqad asna laha khairan ya ce mutum ya kirkice tabi'iya ce tana zama a gidan Aisha tana mata hidima wallahu ta'ala a'lam amma dai abinda muka gani a aikace shine musulmai sun dauki wannan al'ada ta ba a yin gini a Mina tun daga wancan zamunna na Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da tabi'ai har zuwa yanzu da muke magana Mina tantuna ce ba gidaje bane tare da duk irin raya karkara da birane da aka yi a ƙasar Makka da ƙasar Madina da yadda aka canza musu sura ga baki daya canjin canjin canji yanzu kasar makkai take da madina kaga birane ne irin na zamani da manyan gine-gine da dogayen otel-otel da wuraren cin abinci da wuraren fakin ɗin ababen hawa da anguwanni da tituna da fitilu ga sunan dai duk wanda ya je da wanda ma bai je ba ya sani kaga an canza ma biranen sura su gaba ɗaya amma mina tana nan har yanzu ƙasa ce farfajiya sahara ce rairayi ne mai zafi sai dai a yi ta dabaru idan an zo a kawo tantuna a kawo ac na tafi da gidanka a zo da wasu pringles suna suna fesa ruwa don a ci sanyi har da filin jirgin kasan da aka yi wanda ke ɗauko mutane daga makka ya kawo su da wuraren ɗaukan alhazai da motoci da ke zuwa wurin har yanzu ba a mai da shi gari ba saboda haka shari'a take so ta kai shi ina fata mun gane wannan wannan ya tabbatar da cewa a aikace al'ummar musulmai suna aiki da mafhumi na wannan hadisi wallahu a'lam malam yace wali hadha zahab zahaba jumhur al-a'immati min as-salaf wal khalaf ila annahu la yajuzu bai'u aradi makkah dan haka malamai a tun a da can da na baya limaman da da na yanzu suka tafi akan cewa baya halasta sai da filaye a makka wala ijaratu buyutiha suka ce baya halasta ba da hayan gidaje wa hadha madhhabu mujahidin wa ata bi ahli makka kajin sabon karatu kuma cewa a makka haramun ne a sai da fili haramun ne a bada haya to yanzu ya kenan mu da duk wanda ya je kuma gidan haya yake kwana zai zo ya warware mana wannan matsala insha Allah wannan magana ita ce maganar mujahid da ata cikin malaman ƙasar makka wa malikin fi ahli madina imam malik a cikin malaman ƙasar madina wa abi hanifata fi ahli iraq da abu hanifa a cikin mutanen iraq kamar yadda wannan a asar in ka koma za ka gansa a cikin musannaf na ibnu abi shayba wa sufyan ath-thawri da sufyan ath-thawri wal imam ahmad ibn hanbal da malam imamu ahmad dan hanbali ko isa ibn rawiya duk waɗannan kifda kifdan malaman magana suke za gani a cikin musannaf na ibnu abi shayba wasu a cikin mutasar na ikhtilaful ulama na imamu tahawi wasu a cikin sunan kubra ta baihaqi wasu a cikin muguni na ibnu qudama ya kawo su cikin mujalladi na shida da sauran wurare malam yace warawal imamu ahmad rahimahullahu an alqama ibnu nadla qala kanat riba'u makkah tudu as-sawa'ib على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر من اهتدى سكنا ومن استغنى اسكر wannan Imam Ahmad ya ruwaito da isnadi zuwa ga Alqama dan Nadla to mu kiyaye wannan yanzu isnadi ne wanda yake mai rauni domin Alqama dan Nadla al-Makki kamar da Ibn Hazm yace kana yursilu an Umar tabi'i ne amma kankanin shekaru gare shi bai riski waɗannan khulafa Abu Bakar da Umar da Usman bai riske su da ka kana yursilu an Umar in ya bada labari ya ce a zamanin annabi an yi kaza kaga mursali ne ke ko bil ahrama muqdari kuma ana so a samu akalla mutum biyu tsakankanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma riwaya ce mai rauni yace a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama garin makka filayen makka da gidaje abin nan riba gidaje kenan riba'u makka ana ce musu abin nan wato aka ce riba'u shine kamar yanzu da Hausa ko da English za a ce estate ko compounds wato gida wanda kuma akwai gidaje ko sasa a cikin sa shi suke ce riba gida wanda akwai buyut a cikin sa kamar irin gidajen gidajen mu na gargajiya ta shiga cikin birane irin na da irin cikin garin Zazzau din nan ko Kano zaka ga gida babba kuma kowa akwai anguwa ko sasa ko sako ko me ake kiran shi ko kofa tawani ko kuma a zamanance da ake katon gida kuma sai abu a sassaka ƙananan gidaje a cikinsa a yi musu kamar yadda ake gidajen haya a yanzu ko wannan shi ake ce riba ina fata mun gane wannan irin wannan gidajen ya ce ba a sai da su ba wai su kaɗai ba ya ibara da su ne ba a sai da su ana ce musu as-sawa'ib kamar yadda ake ce maraƙuma da aka sake ta aka yanta ta sa'iba ba a yanka ta ba a hawanta ba a shan nonanta ba a mata komai ta yantu bayan ta wahala da masu ita wanda shari'a ta hana wani yace ala hadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abubakar wa umar wa usman mani ta da sakana in kana son gidan sai dai ka zauna a ciki wa mani sagna askana in ka wadata da shi ka ba wani ya zauna amma ne ba maganar siyarwa hadisin yana da rauni kamar da kuka warwiya warawa aidan afwan warawa aidan an abdullahi ibn amrin wannan za ku ga nuskokin sun zo da abdullahi dan umar amma kuskuren injini abdullahi dan amr dan asu ya ruwaito shi imam ahmad ibn hanbal banda shi abu ubayd al-qasim ibn sallam ya ruwaito haka ibn abi shayba haka daru qutni amma shi ma wannan isnadi ne mai rauni cewa man akala ujura buyuti makka wanda da ya sai da gida a garin makka kuma ya ci kudin to fa inna ma ya'kulu fi batnihi nar jahannam ya ci wuta jahannam rawahu darqutni marfu'an ila annabi sallallahu alaihi wasallam darqutni ya ruwaito shi marfu'an zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai mawqufin shi yafi inganci mawqufi akan Abdullahi dan Umar dan Amr inna allaha harrama makkata fa haramun bai'u riba'iha wa aklu samaniha lafazin mawqufin marfu'in kamar da yake cikin sunan kubra ta baihaqi shine Allah ya sawa makka alfarma dan haka haramun ne sai da gidajenta da cin kudin malai sake cewa qala imamu ahmad haddathana ma'mar al-layth an ata'in wa tawus wa mujahid annahum qalu yukrahu an tuba'a riba'u makka aw tukra buyutuha kuma kallon wannan isnadin kyau jama'a wannan isnadin ko dan islamiya a cikin musalal hadis ya san akwai kuskure a cikin shi Imam Ahmad ibn Hanbal aka ce yace haddathana Ma'mar Ma'mar ya ba mu hadisi wannan ba zai yi ba Imam Ahmad ibn Hanbal baya riwaya kai tsaye daga Ma'mar ibn Rashid daga kuskuren inji ne wannan Mu'tamir ne ibn Sulaiman Mu'tamir ibn Sulaiman at-Taymi wanda ya rasu a shekara ta 187 shine malamin Imam Ahmad ibn Hanbal amma Ma'mar ibn Rashid al-Sanani Ahmad ibn Hanbal yana riwaya daga gare shi ne bil wasita ta hanyar wani ta hanyar Abdurrazzaq as-Sanani domin Ma'mar wannan ibn Rashid rasuwarsa shekara ta 153 shi kuma Ahmad ibn Hanbal an haife shi shekara ta 164 bayan shekara 11 da rasuwar Muhammad kaga bayan da zace sun haɗu Imam Ibn Hanbal ai bai shekara ta 164 ya rasu shekara ta 241 kamar yadda muka shafa to da haka da kaga irin wannan yana da kyau kai tsinkayi cewa kuskuren bugun inji kuma haka yazo a dukkan tsoki go haddathana ma'mar to ba ma'mar ma'mar bane mu'tamir ne ibnu sulaiman at-taymi malami dan dan malami الليث يعني ابن سعد عن عطاء الزهري ليث ابن ابي سليم كنان عن عطاء daga عطاء وطاووس طاووس ana rubuta shi idan sunan yanka ne da wawun ɗaya ne dan haka wannan wawun biyu da aka saka a nan shi ma kuskuren inji ya kamata ya zama wawun ne ɗaya kamar yadda ake rubuta Dawud wa Mujahid da Mujahid ibn Jabar annahum qalu duk waɗannan malamai suka ce yukrahu an tuba'a riba'u makkata makruhi ne a sai da gidajen makka aw tukra buyutuha haka nan makruhi ne a bada hayan gida a makka wa zakara imam ahmad an al-qasim ibn abdurrahman qal man akala min kira'i buyuti makka fa inna ma ya'kulu fi batnihi nara ibn abi shayba ya kawo haka ne imam ahmad ibn hanbal daga al-qasim dan abdurrahman dan abubakar zuwa ga aka ce ya bada fatawa cewa wanda ya ci kudin haya na gida a makka wannan wuta yake ci wuta balbal وقال احمد حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو نهيا او تنكر نها عن اداره بيوت مكه وان بيع ربائها daga Amr yake yake cewa daga Hushaym ibn Bashir Abu Muawiya al-Wasit ya rasu shekara ta 83 shi kuma daga Hajjaj wannan Hajjaj shine Ibn Arta'a al-Kufi wani malami din nan wanda yake da girman kai kwarai da gaske mun yi tarihin shi a baya Allah ya gafarta mishi rasulullah shekara ta 145 yana da hadisi a cikin Muslim makrunan da cikin kutubul arba'a shike riwaya daga Mujahid kuma Musa alama yana da rauni malamai ba suka ansa riwayar sa ba suna taka tsantsan daga Abdullahi dan Amru ne shi ma wannan ba dan Umar ba cewa an hana ba da hayan gidaje a Makka da kuma sayar da su wa zakara an ata ya ambata daga ata'u cewa qala nuhiya an ijarati buyuti makka ko naha ata ya hana saida ko ainihin wato ba da haye gidaje a makka to kaji duk waɗannan ya ci gaba da kawo mana su game da wannan matsala ta shafi ainihin wato gidajen makka da hukuncin sai da su ko hukuncin ba da hayar su a ƙoƙarinsa na bayyana cewa me ya hana a rabawa mutane sojoji da suka ci yaƙi a fatu makka me ya hana a rabe garin makka a basu shi ganima saboda na farko ƙasa ba ta cikin ganima kamar yadda muka ce in ma ƙasa tana ciki to shugaba yana da ƴanci ko dai ya raba duka ko ya raba wani ɓangare ko kar ya raba sannan kuma ko da ƙasa tana cikin ganima to garin makka yana da wata khasiya ta musamman ita ce wannan khasiya cewa haramin Allah ne ba zai yi a rabe shi a baiwa mutane ba shi ne yake kawo mana waɗannan maganganu in ya gama kawo su a darasin zami a gobe insha Allah zai kawo malaman da suka faɗa akasin su sannan zai tarjihi kuma cewa lalle ga abin da yake shine madogara a a gun malamai game da hukuncin ainihin wannan mas'ala dan na san wannan mas'ala dole za ta ruɗa mutane a yanzu musamman ganin cewa duk garin Makka cike yake da da wuraren ba da haya hotel hotel kusan rabin garin hotel ne inda ake saukan baki a da can can zamanin da ba a yin zamu zo mu ji sayyidina Umar ya ma kafa doka ya ce wanda gidan shi ba kofa kai ya sa kofa wanda yake da kofa to kai ya rufe ta saboda duk bakon da ya zo da inda ya gani yake so kawai shiga ya kwance shi to amma kuma Umar din da kanshi kuma da bukata ta yi bukata kuma ya sai gida a Makka da kudin gwamnati ya mai da shi gidan yari da wani ya zo ya roke shi cewa to ni gidana inda nake dan kasuwa ne ina cikin gidan cike yake da kayayyaki iri daban-daban in na bar shi abu da ana samun yan tsara suka da yan tauri da marasa kirki suna dan mun yan dauke-dauke sai Umar ya ce to kai ka rufe gidanka ba ku kaga bukata ashe tana iya bada dama koda wannan shine aslu bukata ta bada dama a yi din kamar yadda a yanzu bukata ta sa haka you can imagine yanzu a ce lokacin aikin haji kowa kawai ya kwanta inda ya ga dama ai ba zai yi ba da za a samu annoba ba ya kankanuwa ba ta ta ta matsaloli iri daban-daban to haka dole daga baya aka kalli maslaha al'umma aka halasta siyarwa da ginawa da mallaka da bada haya da sauransu za mu saurara anan saboda ƙurin lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba a gobe insha Allah sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah